kana Allahu wasi'an hakima lalle Allah mayalwaci ne kada ka katse hankalinka cewa zan samu baran samu ba ke ma ki ce zan samu baran samu ba a'a yalwar Allah tana nan za ku samu dukan ku biyu hakiman kuma gwani ne a cikin hukunce hukuncensa da yake yi aka tsakanin bayinsa na'am
وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا wannan tabbaci ne wa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa kana Allahu wasi'an hakima hakika Allah ya kasance mai yalwaci to yana yin yana bayanin yalwan da yake da ita wusu na uban mulkin sa yace lillahi ma fis samawati wa fil ard mulkin abun da yake kasai da wanda yake sammai gabaki daya nashi ne wanda yake da abun da yake sammai da wanda yake kasai halittan gabaki daya nashi akwai wani abun da zai gagare sa zai gagare sa ne a babu kawai abun da ake nema a kyautata zato da shi cewa zai ba mu masa wasu ashiya wasu ashiya ke توسع بس وكان الله ولله ما في السماوات وما في الأرض نعم
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أتو مني غرغتي كوكو مني وصيا wanda ga wanda muka muka bai wa littafi wanda aka ba su littafi ahlul kitabi kenan nasara da yahudu laqad wasaina allazina utul kitaba wa iyyakum da kuma min qablikum a gabaninku da kuma iyyakum har da kowa to ubangiji anan yana bayani yana cewa yayi wasiya wa ma'abota littafi wanda sun zo gaban annabi alaihi salatu wassalam sayyidina isa musa da makamantarsa ga baki daya wasiya daya ne ubangiji ya musu da su da ku duk wasiya daya wa iyyakum anittaqullah ajin tsoron Allah shine wasiyatullahi li ummatihi li khalqihi jami'an wa li anbiya'ihi annabawa kowanne aike shi gargadi da za a yi mishi wasiyan da za a yi mishi ajin tsoron Allah To a nan, kamar wa mutum ne ake gaya mishi, cewa annabawa wanda muka aike su, manzanni wanda muka aike su ga baki ɗaya mun ce musu su ji tsoron Allah, to kuma babu ku da mafita sai tsoron Allah duk abin da za ku aikata na mu'amala tsakaninku da mata, ko taimake tsakaninki da mijinki, ko ku mutane tsakaninku ga baki ɗaya duk abin da za ku yi, ku yi taƙawa. Wa iyyakum an ittaqullah. نعم to in za ku kafirta za ku kafirce ku ƙi binsa ku ƙi yin taƙawa to kafircinku me zai rage Allah ne koko me zai ƙara wa mulkin shi ne akwai abin da zai ƙara wa mulkin Allah ne shine Allah ce fa inna lillahi ma fis sama da can ma abin da yake sammai da na kai kasai duk na Allah tabaraka wa ta'ala ne kuma Allah ya kasance mayalwaci ne, ƙaniyan hamidan kuma mai godiya ne, ga wanda ya bauta mishi, wanda ya bi shi ya yi taƙwa, na. Har yanzu kuma tabbaci da kuma horo, walillahi ku sani fa abin da yake kasai da yake abin da yake sammai da wanda yake kasai ga baki ɗaya mulkin shi ga Allah tabaraka wa ta'ala yake, na'am. kuma Allah ya isa mai shaida ne ga abin da ake aikatawa ga baki ɗayan nan na'am. So Allah ya ce in ya so idan ya so zai tafiyar da ku ga baki ɗaya kuma zai zo da waɗansu. Zai halakar da al'umma ga baki ɗaya kuma zai zo da wasu ba abin gajiya ba a wajen Allah. Kawai dama ne bai yi ba. Lam yasha illahu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi law lam tuznibu wa tastaghfiru aw tatubu la zahaba Allah bikum wa jaa bi qaumin akharina yuznibuna wa yatubuna yastaghfirun thumma yatubu Allah alaihim idan ba don kuna laifi kuna aikata laifi kuma ku nemi gafara a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba yana nuna irin ubangiji son neman gafara da yake a wajen bayinsa yana neman bayinsa su istighfar yace in ba don kuna yin zunubi kuma kuna yin istighfar ba da Allah ya shafe ku ya kauda ku gabaki daya kuma zai halicci wasu wanda za su yi zunubin kuma za su nemi gafara sai ya gafarta musu shine wallahu afrahu bi tawbatil abdi Allah yana son gafaran to neman tuba yana neman yana son bawansa yayi yayi tuba yayi istighfari ya dawo mishi yana son yaga kullum bayinsa suna kofansa suna neman tuba shi yasa kowane dare a ƙarshen dare fi sulusul akhir Allah yana sauka sama ta farko ya cewa hal min mustaghfirin fa aghfiru la hal min sa'ilin fa uti hal min da'in fa ujibu shin akwai wanda zai tambaya na a lokacin nan zan amsa mishi akwai wanda zai nemi gafara ne in gafarta mishi kowace kowane dare haka ubangiji yake tambayan bayansa mu kuma muna kwance me muke yi bacci alhali shi kuma ya bude hannayensa ba wanda suke neman toba wanda suna neman gafara ko kana neman duniya kana neman lahira duk amma abin da ake so ba a so ka roƙi Allah duniya kaɗai kada ka zama kullum kaman wanda ubangiji ya faɗa a suratul baqara atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ka bamu a duniya kuma bashi da kwadayi akan abun lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba annar shi yasa anan ubangiji yake cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira lalle Allah yana da ikon aikata komai shafe ku ya halaka ku gabaki daya kawo su ba abun da zai gagari ubangiji tabaraka wa ta'ala bane shine yace man kana yuridu sawabad dunya ana mamaki ne a nan ayar nan Ubangiji yana mamaki akan wanda suke neman duniya kaɗai. Man kana yuridu sawabar duniya wanda ya kasance yana nema ko yana roƙon abun duniya ne kaɗai fa inda Allah sawabu duniya wal akhira to lalle sakamakon duniya da lahira duk yana hannun Ubangiji tabaraka wa ta'ala me zai hana ka tambaye shi Allah ka bani gida ka bani mota ka bani kuɗi ka bani wannan ka bani in zama wannan ka bani gezna ka bani wannan to wannan ba abun damuwa bane ka roƙi Allah sakamakon duniya kuma ka roƙi Allah sakamakon lahira baki ɗaya. Na'am, ka yi aikin duniya, i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li ukhraka ka annaka tamutu gadan. Ka yi aiki wa duniyanka kaman zaka dawwama, ka nemi kuɗi kaman zaka dawwama a cikinta. Sa'annan kuma ka nemi lahiran kuma kaman gobe, kaman yanzu yanzu nan zaka barta zaka tafi lahira. Ina an gane wannan magana. Magana akwai tahaddi a cikin shi. Eh, wato ka nemi duniya kar ka zauna ka miƙa hannuwan ka nemi duniya duk inda ka same ta ka nema ka aikata alkhairi da ita kuma kar ka ganta ita ce iyaka wato ita ce abin da kake so a'a ya zama hankalinka ya ɗauru da lahira kuɗin nan da ka samu amfani da dukiyar da zaka samu wato ka gina da ka gina da shi lada lada wanda zaka hau da shi zuwa aljannan ka shine abin abin da ake nufi anan ka nemi kuɗi kuɗinka kuma dukiyanka kuma ta zama shine abin da zaka nemi lahiranka da shi. Hakika Allah ya kasance masani ne mai ji ne kuma mai gani ne da abin da kuke aikata duk niyan da kayi duniyan ne ka nema ko lahiran ne ka nema Allah ya san niyanka kuma hukunci da shi zai yi maka da niyanka na'am. wannan ayan Ubangiji yana wa bayansa baki ɗaya umarni da adalci ne a cikinta, wani daga cikin malaminmu ina tunawa yana cewa da mutane sun yi aiki da wannan ayan nan wallahi da ko sauro bare cigi ɗayansu ba, sauro wannan bare cigi ɗayansu ba. Me Ubangiji yake faɗa cikin ayan nan yana cewa ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawwamina bil qisti ku kasance masu tsayuwa ne da adalci shuhada alillahi masu ba da shaida don Allah ba don wani abu ba, walau ala anfusikum za ku ba da wannan shaidan ko da a kawunanku ne, idan an ce waye ne laifin nan zaka ce ni ne nayi ubangiji bai bari akan haka ba walau ala anfusikum awi- awil walidaini ko da akan iyayenku ne mahaifinka ne da wani sun yi faɗa kana zaune sai mahaifinka ya ce ka idan sun zo fa zaka ce shi ne ya zo ya zage mu fa ka san ni na ga faɗa amma zaka ce shi ya zage mu me ya kamata ka yi ana zuwa ana tambayan ka ka ce wallahi ubana ne bashi da gaskiya shi ne ya fara shi ne adalci ya ce walau ala anfusikum awil walidaini ko da akan iyayenku ne wal aqrabina ko makusantanku ne danginku ne amma yanzu mutane a ai wannan ai dan majalisar mu ne ba yadda za a yi mu bar shi unsur akaka zaliman aw mazluman zai dauki hadisin da baya nufin haka sai ya fassara shi ba a nufin haka mahaifinka ne ko mahaifiyarka ne dan uwanka ne mab- cikin danginka ne babba ne ko karami ne mai kuɗi ne ko talaka ne za ka ba da shaida a kansa kuma za ka ba da shaida a a- a sakamakonsa ko kuma in yi laifi ka ba da shaida a kansa akan cewa shi ya laifin nan shi ne anan ubangiji ya ke kira yana kira da adalci ne duk abin da za ka yi tunanin shi cewa mahaifina ne yayana ne dangina ne ka rabu da shi wannan bare amfani ba abin da zai cire ka adalci ka yi shaida don Allah shi ne Abdullahi ibn Huzafa radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi yace ya je ya irga gonakin Yahudawa amfani abin da suka shuka ya duba daidai daman manzon Allah shuka yana fita zai aika a duba shi don in lokacin girba ya zo kar a ce wani ya ce a waje kaza ya mutu wajen nan ne na samu ya cire abu kaɗan ya bayar da manzon Allah ya aiki Abdullahi ibn Huzafa ya je musu ya je wa Yahuda wannan sai ya duba sai sun ce mishi "Ab- Allah ba ma so ka tsananta mana mu za mu yanka maka abu kaza mu ba ku kaza kaza sai ya ce musu kai kun san mafi soyuwa a gare ni a zuciyata shine ya aike ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kenan na biyu kuma ku sani wallahi wallahi duk duniyan nan har ma wanda ubangiji ya mayar da su birai da aladu ba na kin su kamar yadda nake kin ku ba na kaunan ku ko kaɗan ku yahudawan amma wallahi son da nake yi wa manzon Allah da kuma kin da nake yi muku bare sa ni in cuce ku ba in yi muku adalci ka san yahuda mai sun ce mishi sun ce mishi bi haza qamatis samawati wal ard da wannan aka tsaidai aka tsaida sammai da kasai duka adalci son da yake manzon Allah bare sa ya cuce su ba don su Yahudawa inda yake musu kuma bare sa ya cuce su ba har ila yau kun ga adalci kenan ai babu misali da yafi wannan shine ubangiji yana ce walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne awil walidaini ko iyayenku ne wa awal- wal aqrabina mad'u- ko dangin ku makusanta ne in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima in ya kasance mai kuɗi ne kada ka ce a bari in taimaka mishi zan samu daga abin da zai bani ko kuma in masu kuɗin nan mugaye ne bari mu yi mishi hukunci bari mu je mu haɗu mu yi mu faɗi ƙarya akan shi a wannan nashi in ko talaka ne kada ka ce kai wannan talaka ne yanzu in mun je mun faɗi a kansa maganan nan za a je a bashi wahala ba ruwanka da talauci shi Allah ya fi sanin shi tukun ya aje shi haka kaga ko kuma kai mai kuɗi ne ka ce a wannan talaka ne bari wannan mai kuɗi dan uwana bari in taimaka mishi a'a Allah ya ce in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima in ya kasance ghani ne mai kuɗi ne ko faqiran ko matalauci ne ma- wanda bashi da shi fallahu aula bi ai Allah ne da su Allah ya fi ka sun fi kusa ga Allah fiye da kai. Allahu aula bihima yace wa in talwu fa ha masha fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son kai a cikin adalci ba a son son kai ko ya yake komin kankancin son kai ba a son sa wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu idan za ku karkata daga adalcin daga ba da shaidan ko ku ji- ko ku bujire wa shaida ka ce kai wannan ai dan uwana ne in naje na ba da shaida akan shi zai zama matsala bari kawai ni in fitar da hannuna ba ruwa na su je su karasa wannan ma babu kyau ka ce babu ruwanka su je su karasa tsakanin su ba babu kyau ka yi adalci ko ma waye ne wa in talu au tu'ridu ne To haƙiƙa Allah yana Allah ya kasance masani ne da abin da kuke aikatawa, shaidan gaskiya ne, shaidar zur ne ƙarya ne Allah baya so kuma daman shahadatu zur daga cikin abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala baya son su a cikin hadisi ubangiji ya ce ala wa shahadatu zur wa qawlu zur ala wa shahadatu zur wa qawlu zur ala wa shahadatu shaidar zur da fadin zur ga baki da ubangiji baya so za ka yi adalci ka yi adalci kana da ikon kai adalci ka ce a babu ruwa na baran hada fitina ba in ka bar wannan ma Allah zai tambaye ka Allah ya sani Allah dai yana neman yayi adalci shi yasa wancan malami yana cewa da an yi wannan adalcin da sauro ma zai ji kunya bare cije mutum ba zai ce a wannan ya adalci bare je in cije shi ba Allah watakila zai tambaye shi na'am na'am sai to lalle haƙiƙa Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasance masani ne da abin da kuke aikatawa.
والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا فقد ضل ضلالا بعيدا Ya ayyuhal lazina amanu aminu billahi wa rasulihi wasu masu tafsiri sun ce wannan kira ake yi ne da ahlul kitabi ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani da Allah kuma da manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma gaskiya wannan ayan ta zo akan mutane da duka wannan amanu aminu dinnan tabbaci ne ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi da kuma littafin da ya saukar wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wato alqur'ani kenan wal kitabi allazi anzala min qabl wal kitabi kuma da kuma littafi anan littafi jinsu kitabin ne ba wai ana nufin da shi littafi ɗaya ba dukan littattafai taureta ne zabura ne da injila da suhuf ibrahim da musa da makamantansu gabaki ɗaya suna cikin sa wal kitabi kuma ku yi imani da littattafai da aka saukar wa annaba a gabanin ku to me yasa anan a ayan nan ya zo da nuzzila aminu bil wal kitabi allazi nazzala ala rasuli da kuma wal kitabi allazi unzila an ce nazzala an saukar da shi ne a tsawon shekara ashirin da uku ba a lokaci ɗaya ba ne aka saukar da alkur'ani in abu ya faru a saukar da shi Allah ya ga dama wani abu ya sanar da manzonsa ya saukar da shi tsawon shekara ashirin da biyu amma sauran annabawan kuma littafin su an saukar musu gabaki ɗaya a lokaci ɗaya ne taureta an saukar da shi lokaci ɗaya ne zabura an saukar da shi lokaci ɗaya injila kazalik sahuf ibrahim da musa duk an saukar da su lokaci ɗaya qur'ani shine wanda an saukar da shi a buƙatan annabi ko kuma a lokacin da ubangiji ya so tsawon shekara ashirin da uku na'am shi yasa ubangiji ya ce anan nazzala ala rasulihi da kuma unzila min qabl da abin da aka saukar a gabanin haka na cikin takardu yace wa man yakfur billahi to duk wanda zai kafirce da Allah wa mala'ikatihi da kuma mala'ikunsa wa kutubihi da kuma littattafan da ya saukar wa manzanninsa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma ya kafirce da ranan alkiyama yace babu ba'as yace haƙiƙa faqad dalla dalalan ba'ida yayi bata bata mai nesa kuwa sai malamai sun ce to me yasa anan ana magana akan arkanul iman ne to me yasa ba a faɗi al imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ba a cikin ayan nan me yasa bai zo ba yace fa huwa mutadamminun al imanu billahi yatadammanu الإيمان بالقدر خيره وشره لأن الله هو فاعل للخير وهو منزل للشر كله نعم نعم
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ولا ليهديهم سبيلا
To, ayan nan wasu malamai masu tafsiri sun fassara ta akan innal lazina amanu wanda suka yi imani da Musa kenan da Sayyidina Musa, sun makafaro, sa'an nan sun kafirce da ɗan maraƙin nan. Sun ɗauki, sun ɗauki, sun kafirce da, da Musa sun bi ɗan maraƙi, ɗan maraƙin nan daga baya kuma sun sake komawa sun bar shi. Sun ma'amanu sa'an nan sun yi imani bayan kafircewansu da ɗan maraƙin nan, sun makafaro sa'an nan sun kafirce sun mazzadu kufran kuma sun kafirce da manzan da Sayyidina Isa ثم كفروا ده سيدنا عيسى ثم زادوا كفرا كما ده منزان الله صلى الله عليه وسلم أما أنا wasu malamai ko sun ce a innal ladzina kafaru waɗanda suka kafirce waɗanda suka yi imani innal ladzina amanu waɗanda haƙiƙa waɗanda suka yi imani summa kafaru sa'annan suka yi ridda summa amanu sa'annan kuma sun yi imani summa kafaru kuma sun kafirce summa zadu kufran kuma sun ƙara kafirci a cikin kafircewar da suka yi lam yakunillahu liyaghfira lahum wato sun mutu a cikin kafirci kenan lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah bare gafarta musu ba malamai suna cewa a nan, wato duk lokacin da kafiri ya yi toba Allah zai karɓi tobansa, sai in ya mutu a cikin kafirci, wannan to Allah ba zai gafarta mishi ba. Na'am, lam yakun Allahu li yaghfira lahum Allah ba zai gafarta zai bare kasance mai musu gafara ba, wala li yahdiyahum sabila sa'annan kuma ba zai shiryar da su hanya madaidaiciya ba hanyar imani kenan. Na'am. To ayan ana cewa su ta yi magana a kan munafikai don haka Allah ya ce bashiril munafiqina ka yi albishir wa munafikai kuma an sani dama an ce albishir akan abun alkhairi ne ake cewa albishir. To wannan kaman izgila wato za a yi musu a nuna musu ne bashiril munafiqina sai musu albishir tunda dai ba sa gane komai sai taurin kai ne to ka yi musu albishir da azaban Allah bashiril munafiqina kai albishir wa munafiqai bi anna lahum azaban alima haqiqa lalle suna da azaba mai radadi wanda ubangiji ya tanadan musu yana jiran su su shirya na'am to wa'annan suwaye ne wanda za a yi musu albishir da azaba mai radadi su ne waɗanda suka riƙi kafirai abokan soyayya ba musulmai ba ba mu'minai ba allazina yattakhizuna alkafirina waɗanda za su riƙi kafirai abu ababan soyayya ko kuma majibinta ba muminai ba yace ayabtaghuna indahumul izza shin suna buƙatan izza ne daga gare su wato suna buƙatan su ɗaukaka su ne fa innal izzata lillahi jami'a lalle izza gabaki ɗanta tana wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne mutum ba isa ya ɗaukaka mutum ba sai idan Allah ya so ya ɗaukaka mutum نعم
إن الله جامع المنافقين والكافرين
To, wa qad nuzzila alaikum fil kitabi, lalle an saukar muku a cikin littafi, ina ani za sami'tum ayatillahi, idan kun ji ayoyin Allah ana ka ana kafircewa da ayoyin Allah, wa yustahza'u biha ko ana izgili da ayoyin Allah, fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da su domin wa'annan munafikai ne Allah ya haramta muku zama da su. hatta ya hudu fi hadisin gairi sai idan sun shiga cikin wani zance daban ba wannan ba ba na kafirci ba kuma ba da izgili da ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba innakum izan misluhum to idan kun ki barin wurin su sannan ko da su dukan ku ɗaya ne a cikin hukunci zunubin da za su samu ko ma za ku samu don ba ku bari ba ku bar su ba to wannan wani aya ne an ce ita ce ayan da take suratul an'am ko wa idza ra'aytumu أه؟ حتى يخوضوا في حديث غيره فإما يؤذنك في أه؟ نعم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين to ayan nan ne anan ubangi yana ce ai an saukar muku a wata aya daban wanda kuke karanta qad nuzila alaikum fil kitabi an saukar muku a cikin qur'ani idan kun ji ana kafircewa da ayoyin Allah ko ana izgili da su ana wasa da su to duk wanda kun ganshi yana yin wannan fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da su munafikai ne hatta ya khudu fi hadisin ghairi sai idan sun bar wannan zance na izgilanci da kafirci da ayoyin Allah sun shiga wani, wani zance daban za ku iya ku zauna tare da su a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi har ya haramta ma zama akan kujera ko kuma akan tebul wanda ake ba da giya a kansa ya haramta wanda baya sha ya zauna akan tebul inda ana ba da giya a kansa kuma sayyidina Umar ibn Abdul Aziz wata rana an kama wasu suna shan giya an kawo su a gabansa da an kawo su an zubar da su a gabansa ya zo ya gamsa ya ce su wa'annan ne masu shan giya ce a zane su sai ɗayan ya ce a wannan fa ɗayan ya ce a wannan fa baya tare da su yana ma azumi yana zaune tare da su ya ce kai ka fara da wannan ne ma wanda baya sha ya ce ka fara da shi ya ce baka ji Allah ya ce innakum izan misluhum ba ya ce baka hana su ba kuma ka zauna tare da su da ya kamata ka bar wurin su inda gaske kake kuma an zane shi amma ba haddi bane shi abun shi horo ne da jan kunnuwa a ja kunnen shi to anan shine ubangiji yake innakum izan misluhum sa'annan idan baka ki barin wurin nan ba kai ka zama irin su to yanzu a social media zaka ga mutum ya sa rawani ya aje wani kamar yana karatu da shi kuma ba qur'ani suke karantawa ba istiza'i ne suna faɗan wani magana shi kuma yana yi kamar yana tafsiri ina ga an lura da shi an gan shi ko ana yi da yawa a social media to wannan istiza'i ne da ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko wani kuma ya sifanta kanshi kamar malamai ya tsaya yana faɗan wasu maganganu kamar da alkur'ani yake wannan duk istihza ne da ayoyin Allah bai kamata mutum ya yi ba kuma bai kamata mutum ya ji ba bai kamata mutum kuma ya saka shi a status nashi ba bai kamata ba wannan duk hanyar shi da wa'annan duka ɗaya hatta ya kudu fi hadisin gairi sai in sun shiga wani zance daban innakum idan mislum alhalin ko kuma a sa'an nan kuma irin su ne in ba ku bari ba inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a haqiqa ku sani Allah ya zai tara munafikai da kafirai ga baki ɗayan su a cikin jahannama to a cikin jahannama amma kowa da wurin sa da yi munafikai su wajen su a can ƙasa ne daban yake da kafirai ma kafirai ma suna sama da su don shi munafirci banzan abu ne ba a san shi azaban da ake wa munafikai yafi ma na kafirai don su an tanada musu a cikin akwatuwa za a saka su zai zo mana a gaba a aya insha Allah na'am
Thank you. قالوا ألم نستغرب عليكم ولم نحن من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا kuma munafikai allazina yatarabbasuna bikum waɗanda suke jiran dako game da ku da ko da yaushe suna jira kawai su ga wani wata musifa ta same ku ba sa muku fatan wani alkhairi kullum a tunaninsu Allah ya sa kafirai su fi ƙarfin muminai ko kuma Allah ya sa abu ka zai samu muminai to su ne munafikai waɗanda suke jiran dako game da ku fa in kana lakum fathun min Allah idan wani buɗi daga wurin Allah ya kasance gare ku kaman kun je kun yi yaƙi an yi fatahi an samu ganimomi qalu alam nakum ma'akum sai su zo muku su ce shin ba ma tare da ku ne da Allah abin da aka samu ya kamata ai akwai rabban mu ina namu suna zaune fa suna fatan ai gal a ci galaba akan ku amma da Allah ya muku budin nan sai su zo su ce ina nasu a basu wa in kana lil kafirina nasibun hakan nan kuma idan wani rabo na yaƙi musulmai an ce musu fatfan kafirai kuma dama abun su rabo ne na yaƙi idan sun samu rabo na galaba a cikin yaƙi sai su ce wa kafirai alam nahsahiz alaikum shin ba mu yi a me ake cewa ba mu yi ba ba mu yi rinjayar ba mu yi rinjayar da ku ba rinjaya ko eh eh a ba yarjejeniya ba rinjaye ne ba mu yi rinjaye ne alam nastahis alaikum shin ba mu yi rinjaye gare ku ba ai da mu ne mu ne mun je mun ce musu ai kafiran nan sai da muka saka tsoro a zuciyarsu mun ce musu kai ku kula fa yau kafirai sun fita muku haka ai tsoro maganar da muka yi musu nan shine yasa kun yi rayin irin jaye alam nastahfiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin kuma ba mu ne muka hana ku daga mu'minai ba muka hana su daga su zo su afka muku ko su zo su yaƙe ku ba haka suke gaya kafirai wato su suna nan ne duk wanda yi nasara nasu ne munafikai idan ka yi nasara sai su je su ce su naka ne to halin nan yana faruwa yanzu ma a rayuwa haka ba a cikin addini ba amma a cikin zamantakewa ta mu ta duniya ta yau da kullum ma yana faruwa bara a san ka ba sai ka zama wani abu duk lokacin da ka faɗi kuma ana zagin ka kuma su ne suke tara ƙasa a zage ka halin munafikai kenan kowane lokaci kowane zamani alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin shin ba mu yi rinjaye gare ku ba kun ba mu hana mu'minai daga kanku ba kaga munafikai kan Allah ya ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci zai yi adalci a tsakaninku gobe ranar kiyama kada ku damu da munafikai kada ku damu da halin su ku bar su su yi munafirci su zo su gaya muku ma mu'minai kenan kar ku damu da su ku bari su je da kafiran Allah zai yi hukunci na adalci a tsakanin ku ranar kiyama walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah bare taba sanya wata hanya wa kafirai akan mu'minai ba har abada malamai sun yi ikhtilafi a fassara wannan kalma har uku wasu sun ce walan yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila wato Allah barai sanya wata hanya ta nasara wa kafirai akan mu'minai ba gobe ranar kiyama mu'minai suna kansu kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wasu sun ce haka wasu kuma sun ce a'a Allah a duniyan nema barai sanya wata hanya ta nasara wa kafirai su shafe muminai ga baki ɗaya ba wannan Allah ya alkawari ba rayu ba. Za su yi ta makircin su su yi nasara amma ba za su iya shafe muminai da muminai ga baki ɗaya ba. Na ɗaya kuma na manta da shi sai in na tuna kuma za mu faɗa insha Allah. Walin ya ƙala Allah lil kafirina alal muminina sabila na'am.
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قلالا قاموا قلالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا So, munafikai innal munafiqina lalle munafikai yukhadi'una Allah suna yaudarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a zaton su fa suna aikata abubuwa da su a tsammanin su su kamar yadda suka yaudari mutane haka Ubangiji za su yaudare shi. Ranar kiyama gobe kiyama da za su zo yahsibuna annahum ala shay ala innahum humul kazibun za su yi tsammani za su yaudari Allah ma da kai sun sun yaudari mutane ranar kiyama za su zo kamar suna da wata wata gata a'a ba su da komi suna tsammanin suna kan wata matsaya ne yahsibuna annahum ala shay ala innahum humul kazibun su makaryata ne ba su da komi ala innal munafiqina yukhadi'una Allah haqiqa munafiqai suna yaudarar kansu suna yaudarar Ubangiji wato suna yaudara suna so su nuna kamar su yaudari Ubangiji alhali kuwa wa huwa khadi'uhum ashe Allah kuwa shine yake yi musu istidraji Ubangiji baya yin khida wannan sifa ce wanda Ubangiji baya yin ta bara a nasaba wa Ubangiji ba wa huwa khadi'uhum Ubangiji yana musu istidraji ne zai bar su su yi tsammanin suna kan gaskiya su yi tsammanin sun yi nasara su yi tsammanin sun yi har ranar gobe kiyama su dawo sai a yanka musu kuma Allah ya fassara wannan a Qur'ani a suratul al-hadid wazar suratul hadid ubangiji yana cewa yawma yaqulu al-munafiquna المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ranan gobe kiyama da mu'minai suna tafiya suna da haske munafikai kuma ba su da haske da za su gan su sun ce Allah ku yi mana jinkirin ku dakata ku jira mu mana mu dan samu daga cikin hasken kunan ko kuma mu samu mu kallo mu duba da hasken kunnan mu bi tsakanin ku sai mala'iku su ce musu a'a babu damuwa ku bar su su tafi ku je can baya akwai haske ku je ku dauka ku dawo mala'iku za su gaya munafikai haka su kuma kamar yaudaran da suka yi haka za a yi musu ku koma baya da za su koma baya za su dauki wannan hasken fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'azab sai Allah ya sanya wata katanga mai ko a tsakaninsu da mu'minai din ta gefen muminai haske ne, ta gefen munafikai kuma azaba ne, wato abin da suka yi a duniya an goda musu a lahira idan da daɗi sai ku ɗanɗana ku ji, wa huwa khadi'uhum. Ubangiji yana cewa innal munafiqina wa idza qamu ila salati kuma daga sifofin munafikai sune daga cikin yatarabbasuna bikum kuma yukhadi'una Allah daga cikin sifofin su kuma har yanzu iza qamu ila salati qamu kusale idan sun tashi wa sallah ba sa tashi wa sallah sai da kasala zai ta zama zai ta zama munafiki zai ta zama har kusan rana ta faɗi ya ganta can ta kusan faɗuwa sai ya tashi wab wab wab da sauri sauri yake yin ta summa nazar Allahu akbar ko kuma bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu allah salam wab wab wab ya bubbuga sai ya tashi ya saukar da kanshi haka manzon Allah ya sifanta a hadis na Anas yana nan yake tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina tilka salatul munafiqina yatarattabu ash-shamsa hatta idza kanat baina qarnai ash-shaytani qama fa naqqaraha wa lam yadhkur Allah illa qalila haka manzo Allah yake cewa haka halin munafiki bare yi sallah ba sai in kusan rana ta zo faduwa hakan nan kuma dare zai yi ta zama zai yi ta zama zai yi ta zama har in ya zo bacci zai ce akwai lokaci ai babu damuwa inna allaha ghafurur rahim to wannan sifa ce ta sifan munafikai yace ba sa sallah in sun tashi a sallah da kasala suka yi kaga sifa uku kenan ba summa ubangiji yace yura'una nasa daga cikin sifofin su kuma suna yin abu don idan mutane ba sa yin shi dan Allah a wani hadisi sahih a bukhari ubangiji yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man samma'a samma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi duk wanda yayi abu don mutane su gine sai Allah ya ran kiyama ya nuna shi a gaban halittu gabaki daya ya tona asirin sa su ji laifin idan yayi wani abu don mutane su gani kuma Allah zai dawo da shi a cikin halittu ya ce wannan shine wanda yayi abu don mutane ku gan shi haka kuma wani hadisi manzon Allah zai ce Allah zai yi umarni da wani bawa za a ɗauka kamar aljanna za a tafi da shi ana tafiya da shi sai a je sai a ga an karkata a jefa shi a cikin jahannama to wannan duk Allah yana yi waye wanda suna yin abu don idan mutane dan a yaba musu ko su samu yardan mutane ko su samu karbuwa ko su samu wata daraja dai ba dan Allah suke yi ba to wannan sifa ce ita ma daga sifofin waye munafiqai munafiqai yace inna ala wala yazkuruna illa Allah illa qalila sa'annan ba sa ambaton ubangiji sai dan kadan mene haka wannan to wannan malamai sun yi magana littattafai da yawa an yi magana akan sa sosai ana son mumini ba lalle bane sai ka fada a wata mas'ala ba ka fara zikiri ka fara ambato a wannan ba sifa bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Aisha take cewa kana yazkurullaha fi kulli ahyanihi ya kasance kowane lokaci yana ambaton Allah in kana zaune haka ma a zuciyanka ka ce astaghfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kada ka bari sai ka fada cikin wani matsala ka zo masallaci ka tsaya sai ka tsaya a masallaci kai awa ɗaya awa biyu kana addu'a in bukatan ka ta biya bara a sake ganin ka ma a kusa da masallaci sai wani lokaci kuma bara a ganka da carbi kana addu'a ba ya kasance kowane lokaci la yazalu lisanuka ratibun bi zikrillah kowane lokaci astaghfirullah subhanallah walhamdulillah kuma subhanallah da zaka faɗa kar ka ɗauke ta wani abu kaɗan ne kalmar subhanallah manzon Allah ta ce subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samai wal ardi subhanallahi da alhamdulillahi ladan su yana cika tana cika ko suna cika tsakanin sammai da kasai duka lada kalma ɗaya subhanallah da ka faɗe ta in fa in ka kasance kullum a cikin zaman ka kace subhanallah astaghfirullah alhamdulillah fiye da haka kuma ana so ka lazinci kanka ka lazinci kanka da wasu addu'o'i wanda zaka yi da safe yaskuruna Allah sabahan wa masa'an da safe da yamma akwai wani lazimi dai wanda zaka lizimta ka addu'an safiya ce ko addu'an yamma ne ko ka zo kwanciya manzon Allah ya koya mana idan ka tashi da safe akwai addu'an da manzon Allah yake cewa اللهم رب السماوات والارض وما فيهن وقيام السماوات والارض زوا كرشن شي idan ka zo bacci akwai addu'an da manzo Allah ya ce Allahumma sallamtu nafsi ilayka wajjahtu wajhi ilayka fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta kowani abu idan ka zo tashi zaka ce bismillah idan ka zo ka ci ka zo wanke abinci zaka ce bismillah ka ci abinci ka gama ka ce alhamdulillah wato annabi ya koya mana komi sai dai mutum zai bar shi to ana son mumini ya zama daban da munafikai ya zai zama daban da su ya bar halayencan kuma ya kasance kullum mai ambatan ubangijinsa tabaraka wa ta'ala Allah ya sa Allah ba mu rabo a cikin wannan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to sifan munafikai kenan ubangiji yana cewa muzabzabina baina zalika suna kaiwa da kawo kai da kawo tsakanin wa'annan da wa'ancan su ba muminai ba su ba munafikai ba su ba tare da musulmai ba na ah su ba musulmai su ba su munafikan su ba tare da musulmai suke ba sa'annan kuma ba sa tare da kafirai su suna tsaka tsakiya suna kai kawo ne tsakanin biyu duka da wurura kenan su zo wurin wa'annan su zo wata rana ka gansu da wannan sifa gobe kuma ka gansu da wancan sifa la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula hakan nan kuma za a tayar da su ranar kiyama za su gudu su dawo nan mala'iku su kore su su gudu su je can mala'iku su kore su ba za su samu inda za su tsaya ba can a ƙarƙashin wuta ne ubangiji yana bayani wajen suna wa man yudlilillahu to lalle wanda zai ata batan Allah zai bar hanyar Allah to falan da lahu sabila baraka saman mishi wata hanya ba wanda za ta isar da shi ga yardan Allah ba duk kokarin da kake yi sai batawa zai ta batawa kai domin Allah ya nufe shi Allah ya batar da shi duk wanda Allah zai batar wa man yudlilillahu falan da lahu sabila baraka saman mishi hanya ba na'am نعم tun da dai zama zamantakewa koko soyayya kulla soyayya tsakanin wannan ka da kafirai hali ne daga halin munafikai ai to bai kamata mumini ya aikata haka ba don haka Allah yana ce musu yana kira ga muminai ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka imani la tattakhizul kafirina kada ku ri'i kafirai awliya'a abi ababen soyayya ba muminai ba min dunil mu'minina ko bacin muminai aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina shin kuna so ku ba wa Allah ko ku ku sanya wa Allah hujja ne akan ku gobe ranar kiyama domin an san Allah baya azabtar da kowa sai ya kafa mishi hujja idan an kawo mutum sai Allah ya ce ga hujja ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ashe fa kulla soyayya da kafiran nan idan ka kulla da su ka ba wa Allah hujja ne na azabtar da kai gobe ranar kiyama aturiduna an taj'alu lillahi shin kuna so ku sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala hanya ne akan ku sultana wato hujja bayyananna Abdullah ibn Abbas yana ce kullu sultani fil qur'ani hujjatun duk kalmar sultan a qur'an idan ta zo ana nufi da ita hujja ne shin kuna so ku sanya wa Allah hujja akan ku bayyananna wanda zai azabtar da ku da ita to idan ba ku so ku yi wannan to kada ku kulla soyayya ko abokantaka da kafirai a guje su na'am lalle munafikai suna karkas na wuta, munafikai suna riɓin karkas na wuta, suna can ƙasa. Wani hadisi yana bayani yana cewa za a saka su a cikin wasu akwatuna, za a saka su a akwatuna bayan akwatin ba a buɗe shi, kuma baya iya yawo a cikinta kuma za a saka shi a ƙasa wuta ƙarƙashi ga baki ɗaya kan san aljanna darajat. Aljanna hawa-hawa ne izuwa sama, annaru kuma darakat, wuta kuma tono ne ƙasa a ƙasa, ƙasa bayan ƙasa, to munafikai sunan suna na ƙasa ga baki ɗaya bayan haka ma ba za a bar su haka ba fa za a saka su a cikin akwati na ƙarfe na azaba a kulle su a ciki suna ta buguwa kuma yana ƙona su sama da ƙasa gefe idan sun jingina sun taka shi ba a bar su auzu billahi wal iyazu billahi Allah ya kiyashe mu daga munafirci da kuma halin munafikai albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa innal munafiqina fid daraki lasfali minan nar wa lan tajida lahum nasira baraka saman musu mataimaki ba ba ka samu wanda zai kiyaye su daga azaban Allah ba akwai wanda ya isa ya kira su daga azaban Allah ne idan Allah ya nufe su da azaba to shine Allah yake ba ka samu musu mataimaki ba sai sai yayi istisna'i anan na'am نعم To Ubangiji ana ci anan yayi istisna'i yace illal ladzina tabu yace ga sakamakon da za a yi wa munafikai na wuta yace illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba sun bar munafirci wa aflahu sa'annan suka yi ai suka aikata aiki na ƙurai na gari suka yi gyara wa atafamu billahi sa'annan sun nemi riko da igiyan Allah sun nemi mafaka da Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa akhlasu dinahum lillahi kuma suka tsarkake addinin su zuwa Ubangiji tabaraka wa ta'ala sifofi hudu sai in tuba sai in sun tuba sun yi aiki nagari sa'an nan kuma sun yi sun nemi mafaka ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sun tsarkake addinin su daga riya ya zama abin da suke yi don Allah ne nan sa'an nan Allah zai gafarta musu yace fa ula'ika ma'al mu'minin Allah yace sa'an nan wa'yancan za su fita daga jerin munafikai za su kasance tare da mu'minai kaga Allah bai musu hukunci su kadai ba daman an isu din domin sun bar hanya ne da sun dawo yake fa ulaika ma'al mu'minin wa'annan suna tare da mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima da sannu Allah zai ba wa mu'minai lada mai girma ma yaf'alu Allahu bi'azabikum menene Allah zai da da azab zai da azabta ku ko da azabar ku me me zai kare Allah azabar ku me zai kare Allah ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum idan kun yi godiya kuma kun yi imani anan malamai sun ce ubangiji ya ambaci abubuwa guda hudu a cikin alkur'ani idan mutum ya yi su, Allah ba zai azabtar da shi ba. Guda biyu su ne a nan, na farko, in shakartum, idan kun yi godiya, idan ka kasance mai yawan godiya wa Ubangiji, Allah ba zai azabtar da kai ba. Na biyunsa, amantum idan ka yi imani, idan ka shiga wani laifi, bisa kuskure ne ba wai a zuciyanka akwai israr na yinsa ba, ka yi imani amantum. Ɗaya kuma, Allah ya ce a can suratul anfal وما كان الله وما وما كان الله معذبهم ولعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كما اذا كان yin istighfari kaga an samu uku kenan na farko in kana ka zama mai godiya na biyu mai imani na uku mai yawan istighfari na hudu kuma an ce can inda Allah ce قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم kasance mai yawan addu'a addu'a in ce muddin mutum ya lazimci guda hudun nan Allah bare azabtar da shi ba gobe ranar kiyama shine ubangiji anan yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum menene Allah zai yi da azabar ku ko me zai karu da azabar ku in shakartum idan kun kasance ko masu godiya ne wa amantum kuma kun imani wa kana Allahu shakiran alima haqiqa Allah mai godiya ne mai yawan godiya ne kuma masani ne da abin da kuke aikatawa ga baki ɗaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi ga baki ɗaya abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anna sayyidina sahibul kutub ya rasa yar uwarsa to muna roƙon ƴan uwa ga baki ɗaya su ikhlas kafa uku uku Allah ya gafarta mata kuma ya gafartawa al'umman musulmi ga baki ɗaya amin